wanda ya dawo da wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi a shafi na 98 al'adab mu al-kafir wato yadda musulunci ya umarni musulmi ya zauna da kafiri kuga wannan babi kusan muna da bukatuwa muna da bukatuwa na matuƙa muna kishin ruwa na musulmi ya gane shi saboda mu Allah madaukakin sarki ya jarabe mu ya hada mu zama da kafirai ya hada mu zama da kiristoci ya hada mu zama da pagan na ya hada mu zama da duka kar ku ji na rarraba su dukan su kafirai ne amma musulunci ya rarraba su musulunci ya rarraba su saboda wasu hukunce-hukunce da musulunci ya bada wanda wasu a cikinsu musulunci ya ce a iya yin mu'amala iri kaza da su wasu a cikinsu musulunci ya faɗi yadda za a yi zama da su na wasu hukunce-hukunce da baya kai wasu ɗauki misali ahalin kitab ka ce ma mutum kirista ne ko ba yahude ne an yarda an yarda ka ci yankansa ka ci yankansa in yayi yanka an yarda ka auri mata wadda take kirista an yarda ka auri mata ba yahudiya amma musulunci bai yarda kirista ya auri musulma ba musulunci bai daba yahudi ya auri musulma ba ka je hukuncen hukunce wanda akalla za ka iske wannan a cikin musulunci sanan hata a kafiran akwai kafirai a musulunci kala biyu akwai wanda ake yaƙi da su su hukunce hukuncensu daban ya sha bamban da wanda ake zaman lafiya da su su ma hukunce hukuncensu daban mala yace ya'taqidu al-muslimu anna sa'ira al-milal wal adyan badila wa anna ashabaha kuffar illa din al-islami fa innahu din al-haq wa illa ashabuhu fa innahum al-mu'minun al-muslimun wa dhalika liqawlihi ta'ala inna ad-din 'inda Allah al-islam wa qawluhu subhanahu ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام وأن الإسلام هو دين, دين البشرية العام فلن يقبل الله من أحد دينا غيره ولا يرضى بشرع سواه ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر ويلتزم هياله بالآداب التالية ما لا يتي yana cikin aƙida ta musulmi abin da ya zama wajibi akan musulmi ya ƙudurce shine duk wani addini da ba addinin musulunci ba to ba ce ne duk wani addini in dai ba musulunci ba to ba dilul ba ce ne sanan masu yin addinin sunan su kafirai sai dai masu yin musulunci shine addini na gaskiya kuma sai musulmai sune mumine musulmai me yasa musulmi zai kudurta wannan yace saboda fadin Allah madaukakin sarki da ya fadi a cikin surata Ali Imran Allah yake cewa addini kadai a wajen Allah shine musulunci da kuma fadin Allah madaukakin sarki da ya fada har wai a cikin surata Ali Imran yace wanda duk yayi wani addini ba musulunci ba to ba za a karba ba sannan a lahira yana cikin tababu da kuma fadin Allah madaukakin sarki da ya fadi a cikin suratul Ma'ida yace a yau ne aka cika muku addininku sa'annan na cika muku ni'imata a kanku sa'annan na yarje muku musulunci ya zama addininku ya ce to waɗannan labarai na gaskiya wanda Allah ya ba da su ku ji waɗannan ayoyi ne ba hadisi ba ne bari wani ya ce ma ko yana da rauni ko ko ba a san waye ruwaito ba na waɗannan ayoyin alƙur'ani ne wallahi duk wanda cikin zuciyarsa ba haka ba ya bar musulunci don a ji magana shi yasa na ce babi ne wanda lalle muna buƙatar mu fahimce shi saboda shi barin musulunci Allah ya tsare mu mutum shi kadai bai wa kowa magana ba sai ya fita shi shi gum abin shi bai ce komai ba sai ya fice a musulunci wataƙila wani ba zai gane wannan ba ko idan mutum yana zaune Allah ya kiyaye ya ce a ce daga yau shi bai da Allah ɗaya bane ina nufin ba da wai kowa yake magana ba a zuciyarsa ya ce ka kai Allah uku ne yana ga akwai ɗaya a wani waje akwai ɗaya a wani ya tsaya haka shi abin da ya yadda ki sunan shi me wallahi kafiri ko bai yi magana ba saboda shi Allah wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur shi in kai magana da zuciya ma dai yake da ka da ka daga murya ka faɗa shi yasa dole mu kula Allah kuma ya tsare mana imani mala yace saboda wannan labarai na gaskiya to ya koyar da musulmi cewa duk wani addini da ya faru kafin zuwan musulunci to an share shi waɗanda suka yi addinin kirista lokacin da Allah ya aiko annabi Isa dukkan su musulmai ne dukkan su musulmai ne wanda suka yi addinin da annabi Musa ya zo da shi ko Yahudawa suka bi annabi Musa dukkan su musulmai ne saboda zamanin annabi Musa cewa suke la ilaha illallah Musa Rasulullah zamanin annabi Isa musulman cikin su cewa suke la ilaha illallah Isa Rasulullah mu kuma muna cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah haka aka yi abubuwan haka duk annabawan da suka taho da haka duk annabawan kuma sai da Allah ya sa su suka gaya mutane cewa fa akwai wani annabi da zai zo in ya zo fa za ku bi shi hatta annabawan da za su dawo duk annabi sallallahu alaihi wasallam za su bi domin ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Safiya da yake ita ta iya karatun at-taura kuma yaranta ne saboda bayahudiya ce ta iya sai ta ɗauko littafin a taura tana karantawa tana ta dudubawa maza Allah ya ganta da shi ce a'a ki aje wannan ki ɗauki alƙur'ani sai ya ce mata ki ji da kyau law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai maza Allah sallallahu alaihi ce ki ji da a ce annabi Musa ma yanzu alaihi salam yanzu yana nan ba abin da zai sai ne ji shi ba da qur'ani zaki ganshi a hannunsa ba a taura ba inda annabi in annabi Isa ya dawo shi ma alqur'ani zai dauka ba linjila ba da haka duka wanda duk a yanzu halin da ake ciki yabo wani addini ba na musulunci ba to iyakar matsayinsa kenan da haka an share Allah madaukaki sarki da ya kawo su ya share su da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan Allah ba zai yarda da wata shari'a ba in ba shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba daga nan musulmi zai gane cewa duk wanda ya addini ga Allah ba ta musulunci ba to sunan shi kafiri kuma tunda ya amsa wannan suna to akwai dabi'u akwai yanda musulunci yace ka fuskance shi ka koyar da musulunci ya koyar ka zauna da shi ka yi rayuwa da shi to shi ne malam zai jera mana waɗannan abubuwa wadda aka ce musulmi ya bibiye su dangane da waɗanda ba musulmi har guda goma sha biyu ya ce na farko adamu iqrarihi alal kufri wa adamu rida bihi iz rida bil kufri kufrun na farko na daya manzo amala yace shine musulmi kada ya yadda ya tabbatar da kafirin akan kafircinsa wato kai ya bashi goyon baya na banda support ai an gane na yi waka ne wataƙila hausan mutum zai fi ganewa ai kowa dai ya san support akwai supporters na kwallo ko ya san me suke ko ko supporters na jam'iyya na parties na har wani club ne supporters club na to banda supporting na kafiri sai mala ya ce sa'an nan da rashin yarda da abin da yake kai dole ne mutum ya ƙi yarda da kafirci sai ya ce saboda yarda da kafirci kafirci kaji wani hatsari izin rida bin kufuri kufurun kuji larabcin izin rida bin kufuri kufurun saboda yarda da kafirci kafirci ne ina ga larabcin ko ba kaji ma za ka gane na rida yarda na Allah ya tsare mu sai abu na biyu yace yabguduhu yabguduhu bi bugudillahi ta'ala lahu izul hubbu fillah wal bugudu fillah wa ma dama Allah azza wa jalla kad abgadahu li kufrihi bihi fal muslimu yubghidu al kafira bi bugudillahi ta'ala lahu abu na biyu yace kuma zai kishi ya kishi a cikin zuciyarsa ya ji baya ga walarsa me yasa zai yi haka saboda Allah baya san shi saboda me ka'idan musulunci ka so abinda Allah yake so wajibi ne sannan ka ki abinda Allah yake ki wajibi ne kuma tunda Allah madaukakin sarki yana bai san kafirci saboda an kafirce masa to ya zama wajibi akan musulmi shi ma ya ki kafirci saboda Allah baya so Allah ya sanya mana kin kafirci Allah ya sanya mana san musulunci na uku adamu muwalatihi wa muwaddatihi liqaulihi ta'ala la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ما لا يتي أبناؤكو شيني كدا يجبنشيشي kada bince shi shi kafirin sa'annan kada ya nuna masa wato soyayya ko kauna saboda mai Allah madaukakin sarki a cikin suratul ali imran ya ce wato kada muminai kada muminai su riki kafirai wato masoya su bar muminai abinda Allah ya ce mana mu so yan uwanmu mu so junanmu amma za ka ga wani lokaci abin ya kai ga mutum ya waye gari baya san yan uwanshi amma yana san wasu wannan kawai shi kenan baya so in ya shiga cikin yan uwanshi kamar ya shiga cikin wuta in ka gan shi ya zama normal mutum to ya shiga cikin waɗanda ba ‘yan uwan shi ba wani ya shiga cikin ‘yan uwan shi sai zama kamar ma ba mutum ba eh saboda baya iya magana da su saboda isa saboda izza saboda yana da kuɗi ko saboda yana da mulki sai yana ta takama yana ta cin kaho yana ta hura hanci amma inda za ka gaishe da kafirai sai ya baka mama har sai ka waiga ka ga shine kuwa saboda za ka gaishe a sake yana dariya har yana tabawa wani lokaci ma da ungozi eh ba ma babba da bahaushe da ma da mu namiji ba wallahi sai ka rasa wannan shine mutumin nan kuwa in ya shiga cikin bayan Allah ya zo masallaci baya kula kowa ya wuce kowa eh amma in kai iske shi a cikin wani waje sai ya baka mamaki to ba kyau ba kyau wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon mala'iku na recording eh duk abin da kake yi mala'ika na dauka kuma za ka gani eh ya ibadi inna ma hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyaha haka Allah madaukaki sarki zai faɗi ran kiyama ga ayyukan ku nan nasa an ididdige muku su yanzu kuma zan ba ku sakamakon su da aka fama waje da khairan falyahmadillah inda ya ga ya samu alheri sai gode Allah da ya samu dace mai kyau wa man wajada duna zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya ga kuma bai samu alheri ba to kai zargi kowa sai kansa Allah ya kiyaye ga lahira ba a dawa jama'a ba a dawa shi yasa baka taba gani wani ya je lahira dawa duk wanda ya ce ma ya haɗu da wani a wani waje ƙarya yake reincarnation akwai karna da suke kawo har wasu musulmai sun za ka ga ana koya musu har suna ganewa wai mutum ya mutu a nan sai zai tashi a wani ƙasa wai da kamanninsa wanda ya yadda da wannan kafiri ne wallahi kafirci ne ko a mai kan gani ƙarya ne ba inda za ka tashi kuma su ma ƙarya suke ba wanda ya tashi a ko'ina kana mutuwa ka mutu kenan ba mu haɗu da kai amma sai ranar tashin kiyama ranar ne zaka tashi yau mai yau fako fi suri fata'atuna afwaja ranar ne kawai zaka tashi amma ba inda zaka bullo suna ta shashantar da mutane suna ta gaya mutane magana ta wauta ku gaya mun akwai wani mai kuɗi na america babban mai kuɗin america ba bill gates ba wai sunan shi ne bai kai sati da yake wani abu wai ya sa ya kashe ko dala miliyan ashirin da hudu an yi wani research na? o ɗari biyu ko? dalan ko? to kaji wanda ya rike dala miliyan ɗari biyu da saba'in ya kai an yi research an samo maganin da ba za ta ringa tsufa ba ta wasa da hankalin mutane kuma sai ka ga mutum ya gane ya fahimta na? ya gane ya yarda ko ba za ka tsufa ba kuma ba ba shake na ba za ka mutu ba na idan su suna suna danganta tsufa da mutuwa ai su ai a ce ma ba za ka mutu me ko a soma da wannan sai aka fara da wannan in ka yarda ba za ka tsufa ba na suna nan suna wasu kalmomi kalmomi ne masu hatsari wallahi wallahi mugun hatsari kuma suna yin su haka tactically ina jin shugaban ko america ne ko ina ne kwanan akan maganan wannan climate change akwai wani abin da ya faru ko guguwa ce wasu suka rasu ko in ka ji yadda ya soma magana cewa ya gane cewa climate change gaskiya ne wannan musifa da ta faru ya yarda da ita saboda climate change ya faru kun gane me yake sai ce to magana Allah babu eh in kaga wani disaster abin da yasa ya faru climate change na global warming sun caccakuɗa abu amma wallahi abin da ke karkashin shi kafirci ne musulmi yana yadda ya bar musulunci mu abinda muka sani shine ma asaba min musibatin illa bi idhnillah duk abin ba wani abin nan duk abin da kaga ya faru kawai daga wajen Allah ne wannan shine aqidar musulmi amma sai ana nuna ma a'a akwai wasu abubuwa kaga yanzu kawai shi abin da zai yi kokari yayi kokari ya gyara environment din shi na in ya samu environment shi kenan ba abin da zai same shi nan kuma gashi ya samu maganin tsufa na kaga ana tafi ko ka musulmi ya rike alkur'ani kuma ya bibiya alkur'ani kuma irin waɗannan tatsuniyoyi kada ya dada su ko a karan kai shi ba ma magana wai ya gaya wani ba a shi karan kai shi domin Allah ya san me yake zuciyar mutum Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki har yau a cikin suratul mujadala yake cewa ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah ba suka yi imani da ranar tashin alkiyama ba za ka same su suna jibintan waɗanda suka kafircewa Allah ba suka kafircewa Allah da manzan Allah ko da waɗannan ɗin iyayensu ne ko ƴaƴayensu ne ko ƴan uwansu ne ko danginsu ne ba za su jibince su ba shi yasa musulunci dan uwanka shine dan uwanka musulmi yawa kowane yare ne Chinese musulmi dan uwanka ne Biram musulmi dan uwanka ne Angas hmm? musulmi dan uwanka ne Batama musulmi dan uwanka Fulani musulmi dan uwanka Babarbare musulmi dan uwanka duka kowa da kowa Balarabe musulmi dan uwanka duk wanda yake musulmi to ya riga ya haɗa yanwantaka da kai ba tare da duba yaren da ya fito ba babu ruwan musulunci da yaren da wani ya fito kamar da babu ruwan musulunci da garin da wani ya fito wani aƙida na cewa mutum ya ji kawai shi dai ɗan garinsa kawai ko ma ya yake ne shi ma ba aƙida musulmi ba ne yawa ɗan garinku ɗan uwanka ne na jini to ko da kafiri ne akwai yanwantaka kuma za ka tsare ko da kafiri ne a babu komai babu komai abinda zai hada ko addini in ya zama ya addini ba ruwanka kuma da yaren da ya fito so kafa hujja ko dogaro da yare akan abubuwan rayuwa musulunci ya hana shi ne ake kira kabilanci musulunci ba yarda da shi ba saboda me babu wani mutum da ya zaɓi yaren da yake so ya zo duniya a ciki ko da yake ban san ko akwai wani da na akwai wanda aka yi magana da shi aka ce aka ba shi choice na ciyawan yare za ka fito sai ya ce shi na babu kowa yawa ya gari ya gan shi a yaren da Allah ya ga dama ne da haka kenan ka ga ba yare ba ruwan Allah ne ya yare Allah ne mai yare shi ya sa ma Allah duk ya gama da mu ya ce inna akramakum inna lillahi atiqakum kawai mai daraja mai girma a wajen Allah daga cikin ku wanda ya fi ku tsoron Allah wanda ya fi ku tsare dokokin Allah shikenan ya fi ku shi yasa ba a san musulmi ya ringa tuna yaren su ko dan saboda yare wani ma saboda yaren nan sai ya ja shi ta saban Allah wani idan ba wuce ne ya dauka ran kiyama al-ahzani za su ga aljanna misali yana ga kaman atmosphere na kiyama ma kama hausawa ne zai ta haduwa da su ko ina yawma ne yawma na yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin ranar da Allah zai tara na farko da na karshe gaba ɗaya wannan al'umma in an ka tattara mutanen da suka zo duniya ma kwaya nawa ne a duniya ta kwana biyu taron kiyama taro ne ko shi kadai ya isa dan adam ya ji tsoron Allah taron kiyama kadai kuma wallahi haka za ka gamu a taron yadda ka gamu a masallacin nan kiyama ba wallahi kamar gobe in ma kana ganin da nisa ka daina to kai ba dai in ka mutu magana ka ta gare ba ba an gama ba in na mutu magana ta ta gare da an sa mutum a rami an gama sai ya jira sai kuma yau mai yufa kofi so sanar da za a yi busa a cikin kaho ƙasa ta buɗe mutum ya fito ya fito wani irin fitowa mutum ya fito haihuwar uwarsa ya fito babu kaciya ya fito har gashin da kai aski duk ka fito da shi duk gashin da ka zuba na wajen aski duk sai ya dawo da farce da kaske haka duk komai zai dawo kama ba da ana ku awa da karkin ko? mine ne za mu mana kama badana wala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili haka Allah yayi zai yi za a tashi shi yasa sifofin mutane za su tashi nan tashi alkiyama kala kala ba haka wasu Allah zai tada su alade mutum ne gashi haka yana amma ya tashi alade wani ya tashi kare gashi gabza gabza zuwa maka kowa zai tashi ko tsayuwan tashin kiyama tashi dan adam abin tsoro eh Allah madaukakin sarki ya kawo mu duniya dan ya jarraba mu ba abinda aka zo duniya sai jarraba wallahi mun yi sa'a ma da Allah ya sa muka zama musulmi alhamdulillah eh babu ni'ima da irin ta musulunci saboda ai ba wani aiki kai ba ka zama musulmi ba wani kokari ka bada ba da kana ciki sai da ka fito musulmi a kawai Allah ne ya ma rangwame Allah ne ya zufe ka da rahama shi yasa farkon abin da zaka gane Allah yana kaunar ka yana son ka da rahama shine musulunci ya barka ka zama musulmi za ka ga ɗan uwa wanda kasan su kasan suna nan jirgin sun rayu suna kafirai sun mutu suna kafirai ka ga wannan rayuwa da ake ciki mutum ya yi ta yana kafiri kuma ya mutu yana kafiri Allah ya tsare mu ya koma cikin wahala kuma wahala ta har abada eh na hudu insafuhu wal adalu ma'ahu wa isda'il khair lahu in lam yakun muhariban li qawlihi ta'ala la yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsidin فقد أباهت هذه الآية الكريمة المهكمة الإقساد الإقساد إلى الكفار وهو العدل وإنصافهم وإنصافهم وإسداء المعروف إليهم ولم تستثني من الكفار إلا المحاربين فقد, فقد فإن له سياسة خاصة آه تعرف بأحكام المحاربين ما لن يتنهد شيني واتو ثورة رامتا شي كافرين دكما مسا عادلشي da kuma yi masa alheri duka musulunci ya yadda wato in kai masa kuskure ka yadda ka yi masa kuskure ba za ka ce dan kafiri ba ne na kawai shi kai kai kai ha abinda yake ba daidai ba ka yadda ba daidai ba ne sannan ka yi masa adalci sannan ka kyautata masa amma sharaɗi mai zama kafirin da ake yaƙi da shi ba saboda faɗin Allah da yake cewa Allah bai hana ku ku yi mu'amala da waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin addinin musulunci sa'annan ba su kore ku ba a cikin gidajenku ba su fitar da ku daga gidajenku ba Allah bai hana wato ku yi zumunci da su ba sa'annan ku yi musu adalci saboda Allah yana son masu adalci shi ne ya ce wannan aya mai girma ta nuna lalle dole ne a yi wa kafirai adalci sannan a musu adalci a kuma sassauƙa musu sa'annan a musu alheri kuma bata ce kowa ba wanda ba za a masa waɗannan abubuwa ba sai dai wanda ake yaƙi da shi saboda shi kuma kafirin da ake yaƙi da shi yana da nashi hukunce-hukuncen shi ma na daban wanda ake kiran shi hakamul muharibin maharabi wanda ake yaƙi da su na biyar ya ce yarhamuhu bi rahmatil amma kai da anihi in ja wa saqihi in adisha wa mudawamatihi wa muda wa mudawatahu in marja wa inqadhihi min min min tahaluka wa tadni bihi adha لقوله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك, يرحمك من في السماء وقوله في كل ذي كبد ردبة أجل ما لا يتي نبيار شيني musulmi zai tausaya wa kafiri zai tausaya wa kafiri da tausayi na kaso kam baba kana tausayin shi dan shi kafiri bane a'a kana tausaya mishi dan dan adam ne akwai tausayi na dan adam shine na kaso kam shi yasa yace za kaman kaman ciyar da shi in ya ji yunwa kana wajen mai abinci kana da kudi sai kaga wanda yake kafiri ne ya zo yana cewa da Allah ina jin yunwa ka sani abinci ba za ka ce tafi kafiri ba na a sai ka siya masa abinci sai ka taimaka mishi kai ka siya mar abinci ka taimaka mishi kaga da wannan wataƙila zai ga kamar da'awa zuwa ga musulunci sanan ya zo yana neman abin sha sai ka bashi kan yi atishawa ma ya yi hamdala sai kai masa addu'a amma irin nasu da ake yi cewa yake yadi kumullahu wa yuslihi balakum Allah ya shiryar da ku wannan ita ce addu'a da ake wa kowane kafiri wata rana mun haɗu da wani ban Allah a Makka a cikin harami ya ce mun malam da yake dan Jos ne ya ce mun kaga hajjin nan da zo kaji kaji ya gaya mun wani babban kafiri ya ce shi ya biya mu ya ce to gane a ɗakin Allah ya na rasa mai zambar ta ce ka je ka yi dawafi ka ce Allah ya shirya da shi a eh eh ka ce ka yi ta roƙa Allah ya shirya da shi don ji ba wa abin da za ka ma kamar wannan sa'an nan da bashi magani idan ya yi rashin lafiya sa'an in ya shiga wani tarko na halaka ka tseren da shi ba za ka ga mota ta faɗi taya na kan mutum ka zo ka duba in ka duba ka ce kafiri ne sai ka dushe ko za ka yi haka ba za ka yi haka ba za ka daga taimaka a taimaka masa sa'an duk abin da da zai cutar da shi ka kiyaye ba yadda a cutar da shi ba saboda cewa shi kafiri ne saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tausayin na kasa da ku wanda yake sama da ku kuma zai ji tausayin ku shine Allah wannan ka tokan ne da kuma fadin sa da yake cewa a cikin dukkan wato danyen hanta da aka taimaka maka akwai lada to ba ku ga hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi maganan kilaki da yake Allah ya rubuta mata sa'a da rabo ta taimaki kare Allah ya mata gafara ya sata aljanna hmm? kare kirje yana fama da kishin ruwa ta tausaya masa ta saukar rijiya da takalmanta ta ebo ruwa ta bashi yadda ta tausaya masa sai Allah ya tausaya masa ya mata gafara ya sata aljanna kai ke dan dan adam duk wata hanya ta nema aljanna kada yayi wasa da shi ya san ta ina zai samu wata ila inda kake tunani nan ne zaka samu aljanna ma ba sanan zaka shiga inda ba ka zato ba ka tsammani sai ka katsinta Allah ya samu samu aljanna ta wurare da yawa da ta ko ina sai na shida yace adamu aziyatihi fi malihi aw damihi aw irdihi kaje lahira kana rigima da kafare na eh ba shau karka yadda ka cici mutum ko kafiri ne sannan kada ka taba jininsa ka ji masa rauni ko ka kashe shi musulunci bai yadda ba ko kuma mutuncinsa ka ci masa mutunci babu kyau bai ma komai ba ba abin da ya ma zalunci ne dan yana shi kabiri ne kawai ka cince shi a Allah zai saka masa inna allaha la yazlimu nasa shay'a kusan nasa Allah yake ko la yazlimu nasa Allah bai ma ce musulmi da kar ka dauka an ka cinci Allah yake Allah bai cutar duk mutane ba wanda Allah zai zalunta da kaga kai ma karka zalunci kowa yace saboda fadin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yau yace sai dai kafirin da ake yaki da shi shi ka ai kuna yaki da shi yana neman ka ya bige sai ka ga ya wada ruwa a shi akwai wani rami ka ga zami ya wada ruwa yana neman taimako sai ka je a fito da shi na aka ga kai ma kai wawa ma abun da yi ba ko dama kana neman kubuta da shi ne misali ko kuna nan ya labe ka labe kuna neman yadda za a yi ka same shi ko ya same ka sai kawai zaki ka ya tafke shi ta baya sai ka ga gudumawa babu ai an taya ka aiki ne shi yasa mala ya cire shi ilal muharabina wanda ake yaki da su duk waɗannan abin da aka faɗa shi baya kansu yace saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah madaukakin sarki a cikin hadisul qudsi ya ce ya ku bayina ni na hana kaina zalunci Allah ya ce shi da kai shi ya hana kai shi zalunci saboda shi Allah ba mai hana shi sannan in ma da yayi din ba zalunci bane duk abin da Allah ya adalci to amma duk abin da dan adam din baya so bai yi abin da zai tuntunce shi ba sai Allah ya ce ta zalunci ne ya hana shi karan kai shi ba zai ba yace kuma waja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci tsakanin ku abin haramtawa sai Allah ya ce fala ta zalamu kada ku yi zalunci kaga nan ba musulmi aka cire ba kowa da kowa aka ba wannan doka wato karka zalunta da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda duk ya cutar da kafirin amana shine zimmi wanda duk ya cutar da kafirin amana manzo Allah ya ce da ni za mu yi shari'a da kiran tashin kiyama kaji manzo Allah ya ce rigimar da ni zai yi ka san fasarar shine kawai za a saka a wuta ko ko za ka yi rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi ba Allah ya kiyaye shi yasa dan adam ya kiyaye magana cewa eh kawan kayan kafirai banza ne a na wasu sakarkaru ma suna ga mazinata suna ga in suka yi zina da arna kaman sun ci banza eh babu zunubi ne laifi ne ko me kai na fasikanci ne na sata ne na duk da arna duk ɗaya ne in ka zalunce su sai Allah ya saka musu eh saka musu ne ya kiyaye na bakwai jawazul ihda'i ilayhi wa qabul hadiyatihi wa akli da'amihi in kana kitabiyyan yahudiyyan aw nasraniyyan liqawlihi ta'ala wa da'amul ladzina utul kitaba hillul lakum ولما تهى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعى إلى دعام يهودي للمدينة فيجيب الدعوة ويأكل مما يقدم له من دعامه ما ليس نبقي شيني حلال يمس كوتا يا لك كوا كافري كوتا sannan ya halatta in sun ma kyauta ka karba na ƙara faɗa kuma an gani na yawa ya halatta ka musu kyauta ya halatta in sun ma kyauta ka karɓa kowanne ya halatta sanan ya halatta ka ci abincinsu sai malam ya toge ya ce amma in sun kasance a halin kitab ko ba yahudi ko ba nasari amma wancan kuma na kyauta ba ni in baka wannan duka ko ba halin kitab amma abinci sai a halin kitab saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa kuma abincin waɗanda aka baiwa littafi halal ne gare ku halal in aka ce ma halal kaga irin tambayan nan ku duk kirsimeti sai kaji ana ta tambaya ko za a ci ko ba za a ci ba ba za a ci ko ba za a ci ba na ka ce ma abu halal ai ba dole aka ce ka ci ba na ko abincin dan uwanka musulmi ba ai ba dole bane sai ka ci ko ko akwai dole ko gidan yayanka ka je dole ne sai ka ci abinci ai ba dole bane so halal aka ce ma za ka cika ci ba za ka ci ba wanda ya cika kyale shi ya ci kayansa shi kenan eh ko in baka ci ba baka yi laifi ba eh yace saboda kuma abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ana gayyatarsa zuwa wajen walima ta Yahudawa a Madina kuma ya amsa kira kuma ya je su bashi abinci kuma ya ci su je su bashi abinci ya ci na takwas adamu inkahil mu'mina inkahil mu'mina وجواز نكاح الكتابيات من الكفار لقوله تعالى في من المؤمن من الزواج بالكافر مطلقا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم لهن وقوله ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا وقال تعالى في إباحة نكاح المسلم الكتابية والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أكدا ما ليس نتقص شيني rashin auren musu da mata mumina akan samu wasu su tafka kuskure a rayuwa ita musulma ta sai wai mijinta ba musulmi ne wai sun yi aure babu aure tsakanin musulma da wadda yake ba musulmi ba ko an daura auren so dubu goma bai dauru ba na a daura a daura a daura bai zai dauru ba ne saboda baya yi baya yi Allah ya hana eh kawai dai suna zaman su akwai da yawa sun sun dauka auren ne suna nan yace kuma da halarcin auren halin kitab ya halarta halal duk da cewa da yake halal ne shi yasa nan mana misali da abinci an samu tun zamanin sayyidina Umar ya rubutawa wasu habbai wasiƙa cewa su kiyaye kada su auri halin kitab su kiyaye ya ba su dalili cewa idan kuka je kuna auren su ƴaƴan musulmi wa zai aure su kaga su suna da advantage su mu za mu iya auren su amma su ba a yadda na su yi aure namu ba kaga mu kenan kuma in ba mu aure namu ba na kaga namu ya waye gari ba mu ba mu aure su ba su kuma a hana su auren su shi yasa sanan in Najeriya ce kowa ya san matsaloli da suke faruwa dan wannan zahiri ne an gani akan mutane diya wanda suka aure ahlul kitab wasu sun hada ruwa a wuta ma suka hada wallahi akwai wanda wuta suka hada a to wanda aka ce ta jaji yayi ridda kuma ya mutu ba musu ba ya hada wuta na eh ragan ya wuta ruwa a ina tun daga nan akwai wanda kuma zaka ga ƴaƴan ne ta dauke su ta mai da su ba musulmai ba yana ji yana gani shi yana musulmi amma ga yayansa ba musulmi ba wannan ko shi wannan ai sai musulmi dan adam damuwa ai to wani kuma za ka yi wato rashin sa'a ya riga ta mutuwa to kawai shi ke nan daman tana addinin dan shi ne to yanzu baya nan sai ka ga da ita da yaran musamman an ce ya bar musu kuɗi kawai sai su juye sai su dawo kaga ya zo duniya ya ya taimaka wa duniya daga wasu jerin kafirai na eh haka zai tafi duk abin da suka yi shi yasa abubuwan gara ne ka aure kuma ai akwai daɗi ma kai ka ce la ilaha illallah iyalin ka ce la ilaha illallah ko ba ka- in ka ce la ilaha illallah ka ce ma jesus christ ba na a ta to addini ta zaka hana ta ne hasali da wanda suke aure masu sanin hukunce hukunce ai kokari suke bayan sun aure sai su mai sa su musu wa'azi sai su musulunta saboda musulunci ya san in dai mata tana son namiji to hanyar da yake bi za ta bi ai shi yasa ya hana ita musulma kuma shi arne ya aure ta don za ta zama arne kama musulunci yana son kuma su dawo sai sa ya bari Allah madaukakin sarki ya ce ya ce saboda fadin Allah madaukakin sarki da ya yi na hana auren wato mumina ga kafiri Allah ya ce su matan muminai ba za su zama halal ba gare su sannan su ma ba za su zama halal ba ga matan muminai da kuma faɗin Allah da yake cewa kada ku aura wa mushrikai matan ku har sai sun yi imani da kuma faɗin Allah da yake cewa saboda wajen halarta auren musulma harauta musulmi a wurin da kitabiya da yake cewa ka tangagu daga cikin waɗanda aka ba wa littafi kafin ku idan kun ba da sadakinsu kuna masu aure ba kuna zaman daduro ba za ku iya aurensu na tara tashmiduhu idza adisa adisa wa hamidallaha ta'ala بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل عنده يهود يتعادس عنده يهود رجاء أن يقول له يرحمكم الله فكان يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم yace kuma da maida masa da addu'a in ya atishawa ya ce alhamdulillah kun san ko musulmi ya atishawa bai ce kuma ya ba ruwanka da shi ko yawa to shi in ya yi ma ya ce alhamdulillah to za ka amsa masa ka ce masa ya hadikumullah Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum Allah ya gyara al'amarinku yace saboda me ya faɗi haka saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yahudu da gangan suke zuwa su atishawa a gaban sa su ce alhamdulillah nan ne suna fatan manzo Allah ya ce musu yarhamukumullah abinda suke so kenan to sai manzo Allah sai ya ce musu ya hadikumullah ya yuslih balakum na goma la yabda'uhu bis salam wa idza sallama alaihi radda alaihi bi qawlihi wa alaikum لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم نقوم شيني شي بزي سوما مسا سلم أبا سلم أبا أما ذاك إيه good morning أيا غاري good morning good afternoon good night na dai za ka iya dan ba sallama ba amma ka ce masa sallama ba za ka so masallama ba amma idan yayi ma sallama to sai ka amsa masa da wa alaikum saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan ahlul kitabi sun muku sallama ku ce wa alaikum shikenan na sha daya ya daruhu inda al-mururi bihi fi dariqi ila adiyihi li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda ولا النصارى بالصلاة فإذا لقيتم عادهم في طريق فدروه إلى أديكها نشا daya shine ya tura shi gefen hanya idan suka haɗu da shi a hanya a lungu kenan ko ba wai neman fada ba ma ba yana tafiya ka je na ka ture shi ba a'a ko ka haɗu hanya hanya haka sai take nan ka taho ya taho to shi ne gefe saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kada ku soma yahudawa da nasara da sallama in ku haɗu da su a hanya to ku sa su su gefen hanya saboda me musulunci bai san kaskanci eh bai san kaskanci eh amma me zai faru yanzu sai gyara Allah eh wanda tsuntsu ya ja ruwa hmm na sha biyu wanda yake shine na ƙarshe yace mukhalafatuhu wa adamu tashabbuhu bihi fi ma laysa bi daruri ka ifafil lihiya idza kana huwa ya'likuha wa sibghiha idza kana huwa la yasbiguha wa kadha mukhalafatuhu fil libas fi ammatin wa darbushin wa nawihi liqawlihi alayhi salatu wassalam wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum wa qawluhu khaliful mushrikeena aful liha وقص الشوارد وقوله إن اليهود والنصارى لا يزبقون فخالفوهم يعني خدابا لهي أو شعر الرأس بصفرة أو حمرة لأن السبق بالسواد كان نهى عنه الرسول عليه صلى الله عليه وسلم لما روى مسلم أنه قال غيروا هذا هذا الشعر الأبيض واجتنبوا السواد mala yace na goma sha biyu na ƙarshe shine sabawa su kafirai da kuma rashin kamanni da su abin da yake ba na darura ba akwai abin da yake na larura ba yadda ka iya yace kaman barin gemu idan su suna aske gemu yanzu su suna bari nasu ma har ya fi da yawa daga cikin na musulmi na eh yanzu suna bari na gayu suna bari sosai za su ma za su gan shi cike eh akwai wanda ba sun bar gemu ne saboda suna koyi da arna su wannan ba su da ladan barin gemu akwai wanda bai bar gemu ba sai da ga wani mai rawa mai kiɗa ya gari yana so su yi kama da shi sai ya bari shi wannan za su haɗu da Allah na'am ana san za ka yi ka bari don Allah ya ce sanan da rinage mu rinage mu idan su ba sa rinawa ana san a rinage mu idan ya yi furfura ya yi fari a rina shi da mai dara da lalle ko da za'afaran akwai abubuwa da aka yadda a rina da shi wato dan dai da an ganka a ce wannan musulmi ne ko gane eh da an ganka kawai an ce ba sai an zanka ba an ce kai wannan musulmi ne ana san a saba musu wajen tufafi kada a ganka a ganka sai anya wannan wane ne akwai wata shiga za ka ga kowa ya san kayan kayan na ne to bai kamata musulmi ne yana yi ya ce saboda wajen saba musu wajen tufafin nan wajen sa hula akwai wata hula mai wani abu a nan kamar zare ya zabo haka na? ya sunanta za ka gashi da kamar tuntu a nan tuntun har yana yawo a nan sun ta ce ɗarbush da larabci to duk wannan da yake akwai inda kafirai suke sawa ko kai ba za ka sa ba saboda kamanni ne da su ya ce saboda faɗin annabi sallasa ya ce wanda diyi kama da mutane to yana cikinsu wanda diyi kama da mutane yana cikinsu da zan yi wata magana ne sai na ga masu rigunan da yawa na na ya guri zan yi mana na ya guna a sai wata ran da kuma faɗinsa da yake cewa ku saba wa mushrikai ku barge mu sannan ku yanke gashin baki da kuma faɗinsa da yake cewa yahudawa da nasara ba sa rina gemun sa ku saba musu ko ku ringa rinawa yana nufin rina gemu ko kuma gashin kai amma ana yin shi ne da abu wanda yake fatsi-fatsi ko kuma ja amma ba a rinawa da baki karka je ka yi daye na shi wannan haramun ne saboda in kai dayin ko wannan ne furfura ta fito ma ka je ka sa bakin abu ka je neman aure sai a dauka baka taba furfura ba na kaga kai fa wannan shi da cewa ba wai kowace furfura ba ce ta tsohuwa ta tsufa su ma yanzu yan matan da sun gane akwai furfura ta yara ko ta samari irin tamu haka ba a a ban gane kuke dariya ban kuma dauka so akwai ta tsofaffi na ta tsofaffi can na to akwai ta tsofaffi kuma wanda tsufa ne shekaru ya sa aka yi ta a yanzu akwai yara ma masu furfura na yan ƙanana da haka ba a rinawa da baki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaito imam muslim ya ruwaito manzo Allah ya ce ku je ku canja wato yana magana ne hadisi ne mai tsawo hadisin mahaifin sayyidina abubakar wanda lokacin da ya musulunta kusan shi ne musulunta ba sai da dadewa Allah da ya taimake shi ya musulunta shi abu kuhafa ya zo ya musulunta to lokacin kai shi ka fade ya zama fari sol babu gashi ko baki sai manzo Allah ya ce a je a rina a rina masa da abin amma kada a yi masa masa baki waje talibu sawat ku nisanci baki da ake ba da kai ma an za ka rina kanka duk wani kala za ka iya sawa a ga kanka bulu da dai a kanka a ce lafiya ma to akwai in ka sa ge in lalle ma ka ga wannan shi aka fi sawa za je a gani a ce lalle an san abin da kai kuma sunna ne lada za ka samu yawa wallahu ala wannan shine na karshe sai mu tashi al'adabu ma alhaiwan ladubba tare da dabbobi alhamdulillah mutum yana iya yana tambaya kan gashin baki mutum yana iya datse shi ko yana iya aske shi duk wanda ya yi maganganu da aka samu na malamai ya nuna kowanne dai in ka cire shi duka in ka rage ka bar kaɗan ba a so dai ya yi yawa ne ba dai kuma wanda zai ka tsage mu ka gan shi da gashin baki ka sa ko wani da ka gan shi kai ka san kai da ka gane wannan ka sa akwai matsala na tsakani da Allah ka ga mutum da gashi ba taka kamar zai shiga bakin shi amma je mu ba komai kai da ka kalli mutum zaka gane akwai wani problem na eh na na magana addini ai na eh ala da ka kalli ka ga akwai dai wata matsala ba ba ba normal ba eh eh ya ba ta da ka kowanne mutum yayi ba lai insha Allah Na'am. Sai ya Na'am. Dan yi gaba yana daukewa ne ai. sai ina jin dan nisan ne na na abin yana burge ta akwai ladan ai ladan ya tara iyalinsa da daina kallon mutane ma akwai lada a ciki mutum ne ya dauki yana gudu a mota ko dari da tamanin ya hatsari cewa sai ce haka Allah ya kaddara ya ce yaya ai haka Allah ya kaddara don ita kaddara ta Allah maɗaukacin sarki diye da ta zo ita ce dole ne musulmi ya dada ita wato mina bil qadari khairihi wa sharrihi amma magana cewa mutum ya je saban Allah ya ce haka Allah ya kaddara masa to shine musulmi baya faɗin haka eh musulmi baya faɗin haka abin da yasa kuwa Allah ya ce inna hadainahu najdai ko imma shak inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wannan wa hadainahu najdai wato Allah madaukakin sarki yanda ya mana kaddarar ce amma Allah ya ce na sanya dan adam a hanya wato mai mahada guda biyu yau in ma shakiran ko in ma kafura dama ce Allah yake bawa mutane da haka baka ji Allah yake sha kuma wajen gaira zalika fala yalumunna illa nafsahu ba kai zargi kowa sai kai shi da haka akwai kokari da Allah yake son mutum yayi sai kuma ya Allah ya taimake shi da shari'a shine wallazina jahadu fina لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الموسمين آه والذين والذين هكذوا زادهم هدى wanda suka nemi shari'a Allah ta sai kara musu shari'a da haka akwai kokari da dan adam Allah ya ba shi iko yayi ko yake kana da dama yanzu ka ce ba za ka sallar isha ba ka tashi ka tafi gida ko ba ga yawa na sai ka ce Allah ne ya ce ka tafi gida kai ne ka tafi gida na kai ne ka ki sallah kuma za ka hadu da Allah misali nake yi so irin waɗannan ayyuka Allah ne ya ba mutum ƙarfi amma sai inda kuma ya yi amma musulmi kullum roƙon Allah yake ya sa shi ya karkace ya bi hanya ta gari in shi ne idinar siratul mustaqim idinar siratul mustaqim ai ba ba dan wannan karfin ba da sai mutum ya ce ai to shi ba wani abun da aka mar amma Allah madaukake sarki ya baka iko in ka ga dama gobe da safe ka je kasuwa in ka ga dama ka ki zuwa na Allah ya baka wannan iko yanzu in ka ga dama in ka ga dama an tashi ka sha shayi in ka ga dama ka je ka sha kunu na ko ba iko bane ka dama duk Allah ne ya baka iko da haka abin da kai kai kai kuma an ma sakamako daidai aka ma saboda zalika bima qaddamat aydikum Allah ya ce ga mutane wannan sakamako abin da kuka gabatar ne da hannayen ku ta gabatar wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah baya zalunci da haka akwai karfi wancan na kaddara ai abin da ke faruwa in dai kaddara ce dama mai zayyata shine Allah bai zai ta babu abin da ɗan adam ya iya shi ne abin da ya faru a lokacin wannan na da'un na da ya faru a sham ko wanda sai na yake cewa na firru min ƙadarin layi ila ƙadarin la za mu gudu ne da ƙadara Allah mu je mu iske wata ƙadara Allah fa gudu ma wa ma ta sha'una illa ya sha Allah shi yasa yana da kyau musulmi ya fahimci yadda Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar dan adam shi duk alheri in ya samu sai ya gode wa Allah abin da yake ba alheri ba kuma to sai ya zargi kansa ma asaba min musibatin ma asaba kun ko menene aidiya ma ma asaba kun min hasanatin fa min Allah wa ma asaba kun min sayyatin fa min fa min nafsika kai ka je kai shi yasa kaga mutum ya kashe za a kashe shi ba zai ce Allah ne ya ya sa shi ya bige mutum ba yawa irin waɗannan amma kaddara da Allah ya kaddara musamman na hatsari da wannan kawai sai dai ka roki Allah ya kiyaye sai in ba shi ba ba wanda zai kiyaye ba wanda zai tsare in ka duba ma rayuwar da ake yanzu banda Allah wa zai tsare mutum ba duk tunanin da kake yi shine wajen tsira ba wajen tsira ba ana zuwa gidan mutum na gidan mutum da ya kulle ya kwanta a ɗauke shi ga ka ga magana ya gashi inda tunanin cewa sai mutum ya yi tafiya ko ya na ko ya je wani gari ko ya je duk babu kawai sai dai dan adam ya ta roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma Allah da iko ne ya tsare ka dan duk abin da ke faruwa da saninsa eh in ya tsare ka shikenan ka tsaro Allah ka tsare mu نعم سنة oh zaton kenan to jiba ma taba jiba wato yana tambaya ce yana tambaya dangane da makabarta ya ce akwai makabartu wanda za ka ga waje guda famili guda ake binnewa ashe wai zaton sun an tashi ran kiyama za a tashi family ne tare shi ya ce ban taba ji ba ai ran kiyama family ka kai ka bi Allah na in family ka ko ina suke ma Allah zai kawo su ina nuhu wannan ba ma aikin dan adam bane ba ka da wannan aikin wai kai arrangement ba kai zaka shirye yadda za a yi ku hadu ba abin da hannun Allah kawai mutum ya bi Allah da Allah ya ce wallazina wallazina amanu wa tabatun zurriyatuhum bi iman Allah ya ce alhaqana min zurriyatuhum mu za mu hada su ban ma wannan wayan din ba zai ci ba in ma ka hada tarwatsa ko ai sakon ne an tarwatsa ku tashin kiyama ai tashin kiyama inna zalzalata sa'ati shay'un azim ayin kun tashi ma kai kai gaba su yamma baka ji Allah yana yau mai fulul mar'u min afihi wa ummihi wa abihi wa sai kaga kenan kun tashi ma za ku gudu to abun ba ta inda ba ba ruwan mutane ni na dauka kawai saboda a Egypt a Egypt nan ne na ga makabarta zaka kamar nan kamar nan da ka gani cikin masallacin nan za ka ga an sa makabaratu ali fulan mun je binne wani mun ga da suka yi kawai dama su akwati ne kawai ake budewa to ga misrawa sai a sa mutum a soka shi in wani ya mutu ma a sa za ka kowa da kaman har ma wasu su da ba su da gida kawai suka zo suka yi zaman su a makabartar za ka ga 'yan mata ana kiransu 'yan matan makabarta to ana aka haife su na je na ga ana kallon TV a kabari a ce kai ne zai misira a na gani ne wannan garayar ayi na ga mutum kai ya je saman magabarta da yan kujerun shi ya sa talabijin na ce to eh kowa ma to kamar nan ne za a ce masallacin da za a ce makabartan iyalan gidan wani to sun shigo sama za akwai inda za a bude kamar slab sai a sako gawan anan shikenan sai a dace sai wani ya ƙara mutuwa kuma to haka ce to saman sai wasu kawai suka mai da shi wajen wajen zama saboda karanci inda za a zauna a cikin matan da san ko har yanzu suna nan ba ba su har gobe ko daka wannan ba ba buron a ciki insha Allah alaikum salam idan mata da miji kirista suna aure sai matar ta zama musulma ya ce auren nasu ya rabu kenan eh ya rabu idan aka sanar da shi ya ce ba zai musulunta ba idan ya musulunci shi kenan amma idan ya ce ba zai rabu ba ba maganar masu ya sake ta a musulunci auren babu yawa shi da dai ya zama musulmi tana matarsa sun kirista ce tana na a matarsa sannan in suka zama musulmi su biyu aurensu yana nan ba abin da za a sake a ciki ‘ya'yan suna na ‘ya'yansu na halal ba wani abu a ciki yadda suka yi Allah wa'ala sallu ala nabi kan wani ban Allah yana neman addu'a a kasuwa wani ya ci dan uwan shi kuɗi ana ta cire wayar sa ya kiya daga waya to Allah ya sa daga ku ce amin mun yawa Allah ya sa dauke waya ko ma bai bude waya ba Allah ya sa ya bude waya Allah ya sa ya a warware a na akwai wani ban Allah a jigawa da zuwa ne abin sai yake gaya mu a national mosque wanda suka je gidan shi suka ɗauke shi da shi da matarsa suna jin da 'ya'yansa suka tafi da su ga da ka tuna mu na ɗauko alƙawarin zan yi addu'a wallahi Allah madaukakin sarki ya fito da shi Allah kuma ya tsare sai ya tsare musu mutunci Allah ya tsare sai ya tsare musu rayuwarsu mu kuma da ba a sace mu Allah ka tsare mu kada a sace mu eh Allah madaukakin sarki wannan duk aka sace ko ina Allah ka mai da shi gidansa ka mai da shi gidansa lafiya Allah ka tsare masa rayuwarsa tsare masa lafiyarsa Allah ka kawo mana karshen waɗannan abubuwa eh kada ta fatiha bismillah حسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نغتال من تاجنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا هو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في يادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انت بهوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقد هوائجنا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مقيل الاسرار اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يسر لنا امورنا مع راحه لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين